أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS, IKS, Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shi ne darasinmu na 248 kenan mun zo ne a cikin wato suratu al'a'la sai lokaci mun halinsa a yau za mu tashi a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid a suratul a'la a mas'ala ta 1188 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu mu da mu da ku gaba daya malam yace a mas'ala ta 1188 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid fa'in ƙila idan aka ce kai faƙala Allah ta'ala ya aka yi Allah ya ce fazakir ka tunatar ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam in na fa'ati zikira in tunatarwa tana da amfani. Malam ya ce ma'a annahu tare da cewa shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kana sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ma'amuran an umarce shi bi zikira da tunatarwa. Nafa'at ta yi amfani aulam tanfa ko ba ta yi amfani ba. malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi iz nafa'at kenan fa zakkir iz nafa'at dhikra shine abinda ake nufi in kenan bi ma'ana iz ka tunatar dan tunatarwa tana da amfani wa qila wadansu malamai suka ce ma'anahu qad nafa'at kenan fa zakkir ka tunatar qad nafa'at dhikra tabbas tunatarwa tana da amfani wa qila wadansu malamai suka ce wato in nafa'at wa in lam tanfa kiran fa zakkirka tunatar in nafa'at in tunatarwa ta yi amfani wa in lam tanfa ko ba ta yi amfani ba fa hadafa ahadahuma sai an ka shafe daya kinan Allah ya shafe daya ko bai ambaci daya ba li dilalatil mazkuri alaihi saboda wanda an ka ambata zai nuna kishiyar kinan ma'ana cikin shi za a fahimci kishiyar ko ta yi ko ba ta yi amfani ba ya ce to wa zakar al-mawardi ko mawardi imamul mawardi an gane ko mai tahqiqi wani littafi ya sa nan batu yace ko abul hasan ali bin muhammad bin habib al-mawardi wanda yake ya mutu al-mutawaffa sanata 346 ya mutu hijira tana da shekara 364 annaha bi ma'ana ma yace to shi abin da ya dauka in bi ma'ana ma haka ya dauke ta waka annahu arada min ma'ana ma'ana ma az-zarfiyya yace to shi ka annahu kin malam yana ganin mai littafi abinda shi Imam al-Mawardi yake son ya ce shine ma az-zarfiyya ma wanda tana da ma'ana az-zarf in an ce zarf shine kamar tana dauke da ma'ana na lokaci na fata an fahimci ni wa in bi ma'ana ma az-zarfiyya laysa bi ma'rufin a dauki in yace bi ma'ana ma wato ma al-zarfiyya ma wadda take nuna zamani laisa bi ma'rufin in dai in ce ba a santa da wannan ba dole domin ita ba tana iya zamantowa zamaniya masdariya kuma zamaniya ma dumtu hayya wa awsali bis salati waz zakati ma dumtu hayya ay muddata wato hayati an gane ko sai aka kawo ma dumtu hayya to wannan kasancewar ta ma tana iya zakkuwa zarfiya wannan ba shine a matsala ba amma a ce in ta zo da ma'ana ta ma din shine yake zancin cewa wannan laisa bi ma'rufin abu ne wanda ba a san shi ba kenan fa zakkir ma nafa'at dhikra kenan muddata nafa'at adh-dhikra kenan ka tunatar muddata naf'i dhikra tsawon lokacin da tunatarwa za ta yi amfani shi haka ya dauke shi ina fata an fahimce ni kuma da muka karanta a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin mun kawo bayani ya ce shi abin da ya dauka kawai kawai ka tunatar in tunatarwa tana da amfani shi ya ɗauke ta kawai a zahiri yake cewa saboda akwai abubuwa wato kina akwai waɗanda tunatarwa ba ta da amfani gare su yake cewa wato waɗanda su ba ba a bukata sai an yi tunatarwa gare su an gane ko bayani ya gabata yace saboda akwai mutanen da Allah subhanahu wataala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi imani ba shine wato kamar irin su Abu Lahabin waɗanda ya tabbata ƴan wuta ne kinan ba a buƙatar sai an je an yi tunatarwa gare su saboda su wannan Qur'ani ya riga ya faɗi cewa wato ba za su yi wato imani ba na fata an fahimce ni wannan kenan sannan kuma daga cikin bayanan da ya kawo game da su waɗannan mutane kamar cewa bayan wahayi ya tabbata cewa ba za su yi imani ba ya ce to akwai kuma kamar misali waɗanda yau da gobe tasa waɗansu sun gane annabta amma ba su da niyyar imani kinan shi kinan ba sai an tunatar da su ba tun da an yi ta wa'azi har an maimaita kamar yadda malamai suke cewa annabi Musa ya yi addu'a Allah ya halakar da Fir'auna da mutanensa وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم كذا النبي موسى يا إما فرعون addu'a da shi da mutane su Allah halakar da su sai aka ce to ai bai dace ba annabin Allah ya yi addu'a ga mutane ta halakarwa malamai suke cewa saboda annabi Musa yau da gobe ya yi wa'azi ya yi da'awa ya gabatar da hujjoji har ya bayyana gare shi cewa Fir'auna bai da niyyar imani gaskiya ta bayyana gare shi shi yasa ya yi masa wannan addu'a kuma waɗansu malamai suka ce banda ma wannan Allah ya ce qala qad ujibat da'watukuma an karba ma da'awarku wa ana addu'ar da kuka yi kenan wannan ya nuna Allah ya karrarar da annabi Musa akan wannan addu'a kenan annabi Musa ba abin zargi bane sabanin annabi Nuh da ya ce rabbi la tazar al ard min al kafirin da yara Allah kada ka bar wato gida na kafirai kina yana nufin ma ko kafiri daya wato nan sai zamanto ko mutum guda sai ce innaka in tazarhum yudillu ibadak Allah in ka bar su za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifa ba sai fajiri kafiri wanda malaman balaga suke cewa nan bi itibari ma sai ya kunu domin an ka haifi mutum ba a cewa kafiri ne amma zuwa gaba zai iya wato kafirta annabi nuhu ya za a yanka yi wannan addu'a kuma yake cewa bai san gaibi ba kuma ya ce ba wanda za su aihuwa sai fajiri kafiri malamai suka ce shi annabi nuhu saboda an yi masa wahayi ne karara daga wajen Allah wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun an yi masa wahayi ne ba wanda zai imani kenan shi ma wato ba abin zargi bane to wannan shi ne abin da malam ya kawo har ya kawo cewa amfanin da'awa dan ka fita daga nauyin da Allah ya ɗauke maka alkhuruj min al'uhda sannan kuma tunanin wa'azi zai amfani sannan abu na uku daga ciki shine tabbatar da hujja akan waɗanda ake kira zuwa gare su to in kai wa'azi tabbas hujja za ta tabbata akan waɗanda an kai bayani gare su sannan kuma tunanin kana sa tsammanin amfani za a amfana da ita shi yasa kake yin wa'azi wannan ma shina nan yace to waɗanda abubuwa su babu matsala akan su to amma na ukun wanda shi ya kawo shi na biyu kenan shine abu na uku a jerin bayanin mu ko kuma na biyu wanda malam ya kawo shine cewa wato cewa ana sa tsammanin tunani za a amfana da wannan wannan ba tabbas bane amma in kai wa'azi tabbas ka ɗauke nauyin da Allah ya ɗora maka na biyu kuma lalle ka tabbatar da hujja akan waɗanda za ka yi ma wa'azi amma na na na biyu kenan a bayanin mu na uku shine tunanin amfani kenan a bayanin mu amma shine malam ya kawo na biyu to wannan kuma Allah shi bar maka shi sani shi yasa in ka fahimci an yi wa'azin an yi mutane bayani ba su da imani magana ta riga ta kare wannan shi ne abin da shi malam ya rajjaha kuma mun yi wannan bayani a darasin da ya gabata amma mun dan maimaita shi saboda tunatarwa tana yiwa wani ba zai samu karatu na wancan da ya gabata ba sai ya ji wannan ya ce to kuma komawa cikin wancan karatun bai san inda zai samu shi ba Allahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1189 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace la yamutu fiha wala yahya kin thumma la yamutu fiha wala yahya kafiri ba zai rayuwa ba zai mutu ba suratul a'la aya ta 13 ma anna al-hayawan tare da cewa al-hayawan an ce al-hayawan wani lokacin ana nufin dabba kuma an ce al-hayawan wani lokacin ana nufin abin da ke da rayuwa kidan nan yana nufin abin da ke da rayuwa la yakhlu an gane ko baya wofinta an ittisaf bi ahad al-hadaini cewa sai ya siffanta wato da waɗannan abubuwa hadaini al-wasfaini sifa guda biyu bai yiwa abin da addare a ce bai dare kuma bai mutu ba sai dai zama to ko ya mutu ko yana dare yace to kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi la ya mutu ba zai mutu ba mautan mutuwa yastarihu bihi wanda zai hutawa da ita domin almautu da larabci muzakkar ne duk an ce almautu wannan ta'un ba ta'u ta'anifi bace ina fata an fahimci tana daga cikin abin kalima ina fata an fahimci ni kan mutum sa tsammanin wato almaut mu'annas ne domin ta'u din shi wato maftuha ce kuma laraba almautu sun dauke shi matsayin wato muzakkar amma a larab a Hausa almautu mutuwa bace ce ina fata an fahimce ni mace ce amma wadda ta gagari kowa mautan kaga nan kuma inda Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kakku sa tsamar da suka mutu amwatan na amwatan wato ba jam'i ne na wato muannas ba kamar yadda malamai suka yi bayani kenan ana idan muka duba malam yace kulna zamu ce amsa shi ma'anahu ma'anar shi la ya mutu ba zai mutu ba mautan yastarihu bihi mutuwa wadda zai hutu wala yahya ba zai rayu ba hayatan rayuwa yantafi'u biha wadda zai amfana da ita wa qala ibn jarir ibn jarir yace rahmatullahi alaihi rahmatullahi ta'ala alaihi Allah ya masa rahama tas'adu nafsuhu rayuwarsa zata ko a cilin fashinsa zai yi sama ila hulqumihi har zuwa ga makoshinsa ko makogaro ko makoliyonsa sun la tufariquhu sannan kuma rai ba za ta rabu da jiki ba kenan fa ya mutu ya mutu kenan rai ba zai rabu da jikinsa ba wala tarji'u ba za ta dawo ba ila mawdi hamid al-jismi a wurin da take fa yahya ya rayu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah shine mafi sani game da wato abin da ake nufi duk da yake malamai sun iya nasu kokari sai su ce kuma Allah shine mafi sani domin sanin mu da sanin Allah ba ɗaya bane to kaga wannan ya nuna cewa ga abin da ake nufi wanda kuma irin wannan mas'ala ta taba gabata a cikin wato suratu ibrahim a cikin daf'o'i hamil ittirab an ayatul kitab wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghaliz a cikin suratu wato ibrahim kenan wato a mas'ala ta 97 malin ya kawo shi an gane ko kinan wannan shine abin da ake nufi domin alhayawan mun faɗa cewa dabba ake nufi mai rayuwa kuma lokacin ana nufin rayuwar kanta don Allah ya ce wa inna dar al-akhirata lahiya alhayawan law kanu ya'lamun rayuwar lahira ita ce rayuwa da sun kasance wato suna da wato cikakken sani to wannan shine abin da malam ya kawo a cikin wato wannan sura sai mu je wato sura ta gaba suratul ghashiya idan muka duba a cikin suratul ghashiya number 1 in ka diba mai tahqiqi wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo number 1 kenan ka diba kasan littafi yake cewa sumiyat fil masahif an sanya mata suna a cikin alqur'ani wa tafasir da tafsirai suratul ghashiya suratul ghashiya wa kadhalika an wani at-Tirmidhi haka ne Imam Tirmidhi ya sanya mata suna ko unwani farkon bayanin take nan fi kitabi tafsir a cikin littafin tafsiri min jami'i daga jami'ikinsa ma'ana cikin littafin sa na hadisi ya keɓe babi babba saboda malaman hadisi wani lokaci ce kitabu kaza sun nufin babban babi na kaza liwo ko ilafzil gashiya saboda lafazi na algashiya ya zo mata wato algashiya ita ce mai ruhowa daga gashiya ne wato saboda kiyama ta shal qulub bi ahwaliha tana ruhoma zukata da tsoron da take dauke da shi to wannan lafazi liwo ko ilafzil gashiya fi awwaliha domin lafazin gashiya ya zo farkonta hal ataka hadithul gashiya وثبت في السنة يا ثبت أتكن سنة منزو صلى الله عليه وسلم تسميتها سواء أنسى يامة سنة هل أتاك حديث الغاشية ففي الموطأ يا ذو تكن موطأ إمام مالك أن الضحاك بن قيس كان الضحاك بن قيس سأل نعمان بن بشير يا تنبيس نعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله صلى الله بما كان رسول الله يقرأ في الجمعة منين من الله صلى الله عليه وسلم يجي كرنتا أتكن صلى الجمعة مع سورة juma'a tare da suratul juma'a kenan yana ya kasance yana karanta suratul juma'a a wani lokaci to kuma wace sura yake karawa shine yace fi fil juma'ati ma'a suratul juma'a tare da suratul juma'a qala yace hal ataka hadithul ghashiya kenan tare da ita yana karanta suratul juma'a ita ce wato yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi malikul quddus al aziz al hakim tare da ita yana karanta hal ataka hadithul ghashiya malam yace wa hadha zahirun fi tasmiya wannan kuma zahiri ne game da sunanta ya nuna sunanta ana kiranta kenan da wannan suna li anna sa'il domin mai tambaya sa'ala amma yaqra'u ya tambaya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ma a suratul jumu'a tare da suratul jumu'a yana nufin kenan a wata raka'a ba yana nufin ba a raka'a daya fal mas'ulu anhu abinda an ka tambaya as-suratu thaniya sura ta biyu a kuma raka'a ta biyu kenan wa bidhalika an wani hal bukhari da wannan ne bukhari yayi mata unwari ya sanya mata suna kenan farkon bayanin ta fi kitabin tafsir a cikin babi na tafsiri min sahihi a cikin littafin sa sahihul bukhari wa rubbama kuma tana yiwa sun biyat an sanya mata suna suratu hal ataka suratu hal ataka biduni kalimati hadithul hadithul ghashiya kidan ba tare da an kara hadithul ghashiya ba hal ataka hadithul ghashiya kidan hal ataka kawai aka tsaya wabidhalika anwanaha ibnu atiya ibnu atiya haka sanya mata wato suna kidan farkon bayanin surat fi tafsirihi a cikin tafsirin sa yace wa huwa wa huwa ikhtisar kamar takaitawa ne wa hiya makkiyatun bil ittifaq kuma an yi ittifaki cewa sura ce makkiya alifun ha'un kenan intaha bayani ya kare min at-tahrir wa tanwir daga at-tahrir wa tanwir wato ya dauko wannan wato bayani wannan shi ne bayanin da wato ya zo a cikin at-tahrir wa tanwir wanda Sheikh Mustafa al-Adawi ya dauko mas'alar da zamu tashi akan ta farko mas'ala ce ta wato 1190 malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce wujuhun yawma idhin khashi'a kenan rana wasu huskoki a wannan rana ranar tashin alkiyama kenan wato da anka ce yawma idhin kenan yawmal ghashiya kenan ranar da ghashiya za ta zo khashi'a suna kaskantattu kenan wannan tanwini iwadun an shay'in mahdhuf khashi'a suna kaskantattu amilatun suna masu aiki nasiba suna masu wahala daga nasab ne shine wahala kamar da Allah subhanahu wataala ce la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin tasla naran hamiya tasla suna konuwa da naran wuta wadda take hamiya mai tsananin zafi an gane ko alhami shine abin da yake wato mai tsananin zafi kamar yadda malamai wato suka yi bayani idan muka duba tasla naran hamiya tana konuwa duk da yake wato abu amr ibn al'ala da shu'ba da yaqub sun karanta tusla ana kona su kina ana saka su kina ana kona su an gane ko sauran kuma sun karanta tasla duk da yake hamza da kisa'i da khalaf suna da wato imala wato tasle sannan kuma azraq kina riwaya ta warshi yana da at-taqlid tasle ba tasle ba gaba daya malam ya ce ma anna jami'a abdanihim tare da cewa dukkan jikinsu ayyudan kuma taslan na za su konu da wuta za su shiga wuta tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa ka dhalika najidhu adh-dhalimin kuma ya ce law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun to ya an kai kuma an ka kebance daga jikinsu kullama najidatu juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yadukul azab kaga dukkan fatar jikinsu aka ce za ta kunu da wuta malam yace kulna zamu ce alwajhu fuska kenan amsa alwajhu fuska yutlaqu wani lokaci ana amfani da shi wa yuradu bihi ana nufin jami' albadan dukkan jiki kinan utliqa aljuz'u an faɗi sashe wa urida bihi alkullu ana nufin duka kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda yazo a cikin fatan Allah subhanahu wa ta'ala wa anatil wujuhu fuskoki za su yi kankan da kai lil hayyi garayayye wanda baya mutuwa shine Allah subhanahu wataala al qayyum wanda yake tsaye akan dukkan al'amura mai tafiyar da komai kenan afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat al hayy kuma alladhi la yamut kamar da yace wa tawakkal al hayy alladhi la yamut wa qila wadansu malamai sun kace innal murada bil wujuhi abinda ake nufi da fuskoki huna anan al a'yan zatin abubuwa shine al ayn domin kalmata al ayn tana nuna da ma'ana ta zatin abu ba ido ba an gane ko wani lokaci war ru'asa'u kuma ana nufin shugabanni kama yuqalu kamar yadda ake cewa haula'i wujuhul qawm waɗannan su ne shugabannin mutane fuskokin mutane domin fuska ita ce ashraf shay fil jismi to su ma mutane suka fi daraja sai a ce haula'i wujuhul qawm waɗannan su ne shugabannin mutane an gane ko wa ya wajhal arab wani lokaci ana cewa ya wajhal arab ya kai fuskar laraba ma'ana ya kai shugaba ai wa ya wajihahum wani lokaci ana cewa wajihahum ya kai mai daraja daga cikin su wa yu'ayyidu hadha al-qawl abinda ke karfafa wannan magana ma ruwiya an ibn Abbas abinda an karwaito daga ibn Abbas radiyallahu anhu Allah ya kare yarda a gare shi wa anis sahabati Isma'il wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin annahu qala wato ibn Abbas ya ce innal murada bihi abinda ake nufi da shi ar-ruhban wato ar-ruhban masu yawan waɗanda sun ka yanke saboda ibada wanda mustalah ne wanda cikin kristanci ake samun shi wa ashabus sawami da kuma abuta as-sawami wuraren ibada wato na kristoci kenan jam'i na sauma'a kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un biya'un jam'i na bai'a wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira to kinan wadan suna nufin nan zatin su ake nufi ba wai ma fuskokin ba balle a ce utliqal juz'u wa urida bihi kull eh inda malam ya bada amsa ce kulna zamu ce alwajhu sai kawo number 2 number ta biyu idan ka duba kasan littafi yace akhsha ina jin tsoron an yakuna ya kasance kad arada bidhalika yana nufi da wannan alwusula ya kai ga ila taqriri mazhabin min mazahibihi ya tabbatar da mazhaba daga cikin mazhabobin shi kinan mazhaba ta ash'ariya wanda yan an ce fuska kamar yanzu wanda ake cewa wa yabqa wajhu rabbika ana nufin fuska ubangijinka ana nufin Allah gaba daya sai su kore Allah bai da fuska duk da yake ma'ana in an ce fuska ta ubangiji kira an san dukkan ubangiji ake nufi amma a mazhaba ta ahli sunna ba a kore ma Allah subhanahu wataala fuska domin ya tabbatar maka shi wato fuska sai dai yayin fuska shi take shi ya bar maka shi wato sani shi yasa yace min mazahibihi Allahumma sallim kina Allah ka tsiratas ina fata an fahimta wannan shi ne abinda malam yake son ya ce wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba wanda zamu tashi akan ta sai mas'ala ta 224 a cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahum ta'amun illa min dari' yan wuta ba su da abinci sai dari' wanda malamai suke cewa ice ne mai kaya yace malam yace taqaddama ya gabata wajhul jam'i yadda za a dashi bainahu tsakanin wannan nassi wa bain qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'amun illa min ghislin ba su da wani abinci illa min ghislin sai daga ghislin an gane ko suratul haqa aya ta 36 mai taƙiƙa wanda littafi ahmad bin muhammad muhammad badawi ya kawo namba wani ya ce unziril mas'ala ka nemi mas'ala ta 198 min hadar kitab daga wannan littafi wanda kuma shi ghisilin sun kace daga wato al-ghusl ne kamar abin da an ka wanke sai an ka ce ghisilin kinan fi'lin wato wazanin shi a wato ilmu sarf wanda ke yana nuna wato kamar ruwa ne da suke fita na kurji daga wato kamar ruwan kurji kenan daga wato yan wuta to kaga wannan azaba ce wadda abin da ke fitowa ga jikin mutum na kazamta na azaba kuma a ce ya shashi kaga azabar tana da wato tsanani wanda malamai suka yi bayani suka ce na an ce hasur ne ba su da wani abinci sai dare can kuma an ce ba su da wani abinci sai rislin waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa abin da ake nufi su yan wuta wato mataki mataki ne idan sai zamanto waɗansu ba su da abinci sai rislin waɗansu kuma ba su da abinci wato sai wato dare kamar yadda malam ya gabatar da bayani a ƙarƙashin wannan an gane ko shi ne abinda waɗansu malamai suka tafi waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da shi ba su da wani abinci ma kwata-kwata domin shi wannan dariya ɗin ba abinci bane wanda ana kiran shi abinci sannan kuma shi kan shi dariya ɗin haka kenan dai kawai dai an ce ba su da wani abinci amma shi ba abinci bane kamar yadda malam yayi bayani a ƙarƙashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 225 a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala fiha aynun jariya a cikin aljanna akwai aynun wato idaniyar ruwa wato idan ruwa mai gudu jariya mai gudu wato ruwanta suna gudana kenan al-ghashiya aya wato ta 22 duk da yake ba idon yake gudu ba ruwan da ke fita daga wato idaniyar ruwa shine yake gudu ya kamata mu fahimci wannan kamar da anka ce tajrimin tahti hal anha koramu suna gudana alhali ruwan da ke cikin koramu suke gudana domin ita korama wannan ramin wanda ruwa ke gudu kina ana nufin ruwan da ke cikin yake gudana an gane ko wato utliqa al mahall wa urida bihi ma yahillu fihi an ambaci wato ramin da ruwan suke gudana amma ana nufin ruwan ake nufi ya kamata mu fahimci wannan malam yace to zahiru hadhihi al-aya zahirin wannan aya annal jannata ita aljanna fiha aynun wahida akwai idaniyar ruwa guda a cikin ta وقد جاءت آيات أخرى waɗansu ayoyi sun zo daban ta dullu waɗanda suke nunawa ala khilafi zalika akan sabanin wannan ka kaulihi kamar fatar Allah subhanahu wataala innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna da kuma idanun ruwa ma'ana kina an ce suna cikin su ba wai suna cikin su ba sun fada ana nufin suna kewaye da su kinan kamar tsakiyar su ne suke suratul zariyat aya ta 15 duk da ke irin wannan aya akwai ta a cikin wato suratul hijr innal muttaqina fi jannatin وعيون ادخلوها بسلام آمنين نوكم تنسوت الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم سنة أكو إن المتقين في ظلال وعيون أتكن واتو سورة المرسلات سنة أكو كما إن المتقين في جنات ونعيم أتكن سورة الطور أنا رمو بهرد القرآن ما يتتو والجواب أمسى هو ما تقدم شيني أبن دي قبات في الجمع وجن يد ذا أحد وبين قوله سكان فتر الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر للي ما سورة الله سنة تكن الجنة دبن دبن ونهر دقورما سورة القمر wato ayata 54 ma'a qaulihi tare da fadar Allah subhanahu wataala fiha anharun a cikin aljanna akwai koranmu min ma'in na ruwa ghairi asin wanda bai wato canza ba shi ruwan an gane ko da kuma wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu da kuma koranmu na nono wanda bai canza ba ɗanɗanon shi bai canza ba ko ko ɗoyin shi ko ɗan shi ko ƙamshin shi bai canza ba ko iskan shi wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin da kuma koramu na giya kinan ba korama guda ba wadda take mai daɗi ga masu sha wa anharun min asalin musaffa da kuma koramu na zuma wanda suke wanda yake tataccen zuma to Allah da yasa ake samun zuma a nan duniya ta fuskar wani kwaro ko mu ce wata kudan zuma da kuma Allah da yasa ake samun nono ta fuskar dabbobi an gane ko da kuma Allah da yasa ake samun giya ta fuska a nan duniya wadda take ana ta tsartare ta itace da sauran waɗansu abubuwa to a lahira ma zai iya samar da ita ta hanyar da ya ga dama domin duniya daban lahira daban ya kamata mu fahimci wannan sannan kuma da an ce giya giyan nan Allah subhanahu ta'ala ya faɗa la yusaddauna anha wala yunzifun ba sa yin ciwon kai kuma ba ta sa su wato maye kenan sannan kuma ya faɗa la fiha ghawlun ba ta sawar maye wala hum anha yunzafun sannan kuma ba a sa sun ciwon kai kenan can cikin suratul as-safat wala hum anha yunzafuna an yima zayun fatha can cikin kuma suratu wato al-waqi'a an yima zayun kasra wala yunzifun to ya kamata mu fahimci wannan to waɗannan dai su ne sai zaman to shine koramun da ake gudana kenan da an ka ce fiha ainun falmuradu bil aini malam yace abinda ake nufi da al'ainu idaniyar ruwa al'uyun ba idaniyar ruwa guda ba masu yawa kama ta kaddama nadhiruhu kamar da wannan ya gabata fi suratul baqara a cikin suratul baqara wa ghairiha da waninta mai tahqiqin wannan littafi sai sa number 2 Ahmad bin Muhammad Badawi yace unzuril mas'alatayn ka dibi waɗannan mas'aloli guda biyu a mas'ala ta goma da mas'ala ta 167 min hadal kitab a cikin wannan littafi to abinda zamu kara guda ne karkashin wannan shine cewa Qur'ani kalima ta al'ainu larabci tana ɗaukan ma'ana ta al'ainu tana nufin ɗan leken asiri domin da ido ne yake aiki al'ainu tana nufin idaniyar ruwa al'ainu tana nufin zinariya da azurfa sannan shi yasa cikin littafin fikihu ake cewa zakatul ain kenan zakar azurfa da zinariya ko kuma yanzu a ce zakar kuɗi sannan kuma wato an ce al'ainu lokacin ana nufin zakin abu ja'a muhammadun ainuhu muhammadu ya zo shi da kansa sannan kuma al'ayin suka ce tana ɗaukan ma'anoni in ji malaman lugha kusan ta kai ma'ana 46 kamar yadda malaman lugha suka yi bayani mai so zai koma cikin littafin lugha ya ga wannan bayani to idan nan da anka ce ayin qur'ani duk da yake al'ainu ana nufin ido mai kallo wani lokaci al'ainu wani lokaci idanun ruwa amma wajen jam'in su sai ya bambanta duk inda jam'i na mare-mari ya zo a cikin alkur'ani sai zamanto oyun ne duk inda jam'i ya zo na wato ido mai kallo sai zamanto al'ayun ne qur'ani sai bambanta tsakankanin su wa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun kinan uyun jam'i ne na kasra yana nuna jam'in abu mai yawa a'yun kuma jam'i ne na qilla to sai malamai suna ganin ka saboda idon ruwa wato ruwansa ya fi yawa sai an kai masa amfani da jam'i na kafara al'ayun kuma saboda idon ruwa ido ne wanda yake ruwansa kaɗan sai an kai masa amfani da jam'ul qilla duk da yake ana iya amfani da wani jam'i a wani a wurin wani jam'i a wato yaren larabci sai mutum ya kuma cikin alfiya ta ibnu malik ya ga wato yadda ya kawo jumu'ul qilla da nau'ukan su da auzanikin su wannan abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske ga ɗalibi wato mai bincike game da abin da ya shafi alkur'ani mai girma to matsalar mu ta gaba sai matsala ta 1191 malam yace a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid kenan fa in qila idan anka ce kaifa irtabata ya anka ya samu kulluwa ko alaka qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat shin yanzu ba sa dubi zuwa ga raqumi an gane ko al'ibil wato suna ne na jinsin raƙuma kai fa hulikat yaya ne aka halicci raƙumi bima qabla hu da abin da ke gabanin shi wa ayyu munasabatin kuma wace munasaba akwai bainas sama'i tsakanin sama wal ibil da kuma raƙumma wal jibal da kuma duwatsu wal ardi da ƙasa hatta jama'a bainahuma har Allah ya haɗa bayani yace ai kallo zuwa gare su malam yace kulna zamu ce lamma wasafa Allah ta'ala aljannata lokacin da Allah ya sifanta aljanna bima wasafa da abin da ya sifanta ta da shi ajaba min zalikal kuffaru sai kafirai suka yi mamaki don ya ce fiha ainun jariya fiha surrun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthufa kenan aljanna da abin da ke cikin ta ni'ima to wannan abubuwa da an ka faɗa sai kafirai suka yi mamaki fa zakarahum sai Allah ya tunatar da su ajaiba sun'ihi abubuwan ban mamaki na halittarsa shine wato sun'ihi kenan wa qala qatada qatada yace lamma zakara lokacin da Allah ya faɗi irtifa a sururil janna daukakar wato gadaje na aljanna qalu sun kace kaifa nas'aluha ya zamu hausa manta fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka afala yanzuruna ila al-ibli shin ba su kallon raqumi nazara itibarin kallo irin na wato wa astuwa kenan kaifa khuliqat yadda an ka halice su lin nuhud bil afqal yadda take an nuhud tashi bil afqal da abubuwa masu nauyi an gane ko wa hamliha kuma tafi da waɗannan kayan masu nauyi ilal biladil ba'ida zuwa ga garuruwa masu nisa kamar yadda Allah faɗa wa tahmilu afqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim wa ju'ilat Allah ya sanya ta tabruku su waɗannan wato raƙuma suna wato tabruku suna durƙusa hatta tahmila kuma sai sun ɗauki kaya wa turkabu sannan kuma a hausu an kurbin bayan sun yi ƙasa ƙasa kenan wa yusrin kuma cikin sauki sun matan had sannan ta tashi bi ma hamilatu da abin ta ɗauka falaisa fi dawabi kenan bai daga cikin wato falaisa fi dawabi ma yuhmalu alaihi a cikin dabbobi babu wanda abin da ake ɗora ma kaya wa huwa barikun yana durƙushe wa yatiqun nuhud kuma ya samu ikon tashi illa hiya sai ita ko kuma mu ce ita ce tafi bayyana gare ta domin tana yawa ko sauran dabbobi a ɗora musu kaya kuma su tashi misali an gane ko wannan ba sharaɗi ba ne wasu khirat sannan kuma an hore waɗannan raƙon ba ko waɗannan dabbobin likulli man ƙada ha ga wanda duk wanda zai ja su hatta sabiyyi saghir hatta da yaro wanda yake karami ko kuma hatta sabiyyi saghir ko hatta sabiyyi saghir ne ya ɗauka wato fatha ko kasra ko damba a larabci abin da zo bayan hatta ana iya cewa hatta sabiyyi saghir ko hatta sabiyyi saghir ko hatta sabiyyi saghir kamar yadda malamai wato na lugha suka yi bayani shi yasa si ba wai hidi bincike kan hatta da ma'anoninta karshe zai mutu kuma bai ƙara bincike kanta ba yake cewa sa a mutu wa fi nafsi shay'un min hatta zan mutu amma kuma cikin rayuwata akwai wani abu na hatta da ya saura almuhimmu dai tana jayuwa Allah ne ya hore ta kamar yadda Allah ya ce a walam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum mun saukaka musu mun hore musu ita ina fata an fahimce ni malam yace to walamma ju'ilatu safa'inu lokacin da an ka sanya as-safa'in jam'i na as-safina jirgin ruwa safa'inul barri kina an sanya waɗannan raƙumma su zamanto kamar tamkar jirgin ruwa yadda jirgin ruwa ke ɗaukar kaya kina sun zan safa'inul barri jirgin ruwa wanda ke tafiya saman ƙasa ya ce to utina sabr an ba su hankuri ala ihtimali al'atshi akan wato jure ma al'atshi wato kishirwa kenan ko kishi ashrata ayyam kwana goma fusa'irin ko fiye da haka wa ju'ilat an sanya ta tar'a tana ci kiyo kenan kulla nabatin dukkan tsiro fil barari a cikin wato bisa doron kasa kenan wal mafawis an gane ko da dazuzzuka an gane ko ko kuma sahara mimma la yar'ahu sa'irul baha'im abinda sashen dabbobi ba sa iya cin shi wa inda ma lam yadhkurul fila abinda yasa Allah bai ambaci giwa ba waz zarafata da raqumin daji wal karkanda da kuma karkanda wanda nau'i ne na dabba mai karfi wanda shine ake ce ma yana ganin da Hausa karkarda an gane ko kidan larabci na an kai ma dubara wa ghairiha da waninsa mimma huwa azamu min aljamali abinda ya fi raƙumi li anna al-araba domin su larabawa lam yarau sha'an min zalika ba su ga irin waɗannan dabbobin ba ko kuma sun gansu amma ba a yankunan su suke ba su saba mu'amala da su ba wala kanu ya'rifunahu ba su kasance sun san shi ba sai yan kaɗan daga cikin su ba za a ce dukkan su ba wa li anna al-ibla domin shi raƙumi kana anfasa amwalihim shine mafi tsadar dukiyarsu wa aktharha kuma shine mafi yawa wala tufariquhum kuma ba sa rabuwa da ita wala yufariqunaha wala tufariquhum dabbobin ba sa rabuwa da su wala yufariquna su ma ba sa rabuwa da dabbobin sai cikin ma'ana ko da yake suna tare da su ba ana nufin ba su rabuwa da su 100 bisa 100 ba domin suna tiya su yi bacci kuma suna daure su amma ana nufin tare da su suke galibi wa inna ma jama'a bainaha abin da yasa Allah ya hada tsakanin ambaton dabbobi da sama da ƙasa da kuma raƙumma wa baina ma ba'da hada abin da yaso li anna nazara al-arabi domin kallon larabawa kadin ta zama hadil ashiya yana ganin ya tsara waɗannan abubuwa kinan ya hada su fi audiyatihim a cikin kware-kware nasu jam'i na alwadi wa bawadihim da kuma ƙauyuyyukan su kenan dazuzzukan su jam'i na albadiya fantazama ha sai Allah ya hada su fantazama ha zikru sai ambato ya hada su ala hasbi man tazama ha nadruhum kamar yadda ganin su ya hada su an gane ko wa kasratu mulabasatihim da kuma yawan mulabasa daga allibasu ne kamar sutura cuɗanya ana nufin mu'amalar da yawan mu'amalar da suke yi da su wa mukhalatuhum ko kuma mukhalatatuhum da yawan mu cuɗanyar suke da su sai an ce mukhalatuhum kenan yana yiwa nan mukhalatatuhum ake nufi wato kenan mu'amalar su cuɗanyar da su ko kuma mukhalatuhum daga alkhalil ne wato abokantakar da suke yi da su malin ya ce to wa man fassara al-ibila bis-sahab wanda ya fassara abinda ake nufi da al-ibil as-sahab ana nufin wato girgije wal ma'a kuma da ruwa yace yake nufin abinda ake nufi da al-ibil ruwan sama da kuma wato girgije da ruwa kenan tunda girgijen shi ke narkewa ya zama to ruwa qasada bi zalika yayi nufin talabal munasaba ya samu munasaba wato alaka بطريق تشبيه الإبل أن كمنت سورة قمة بالسحاب دكما جرجي في السير أتكن تفيا والنشط وفي النشط دكما نشادي دكار في أيضا كما في بعض الأوقات أتكن وأن سورة كتا كنا تفيا سورة نشاد إنسو يادم أنتو إلي آية لا أنه أراد بعدين نفهم با أن المراد abinda ake nufi min al-ibili daga raqumma as-sahaba haqiqatan haqiqanin wato wannan ma'anar kalma tana nufin wato girgiji na fata mutum shi yana nufin kamar an kamanta su ne kenan kal'ibili kenan ana nufin an kamanta wato raƙun mari da sahab ta fuskar wato nishaɗinsu da kuma wato abin nan tafiyarsu irin tafiya mai nisa waƙad ja a ya zo fi ash'aril arab a cikin wato waƙe na larabawa ba waƙa ba domin an ce alghina shine waƙa ash'ar kuma waƙe na larabawa tashbihu sahabi a kamanta girgije bil ibili da raƙummai ko raƙumma kasiran wurare masu yawa wa qad shabbaha haƙiƙa ya kamanta ibn durayd wani malami ne lugar ake kira ibn durayd an gane ko wanda yana da maqsura ake kira maqsuratu ibn durayd kalmomi masu karewa da alif kenan yake ya kamanta aidan kuma bis sahabi ya kamanta raƙumi da wako raƙumma da wato as-sahab shine wato girgiji fi qasidatihi a cikin qasidarsa wa qara'a ubay ibn ka'ab ubay ibn dan ka'ab ya karanta sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam wa aishatu da kuma aisha radiyallahu anha matan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa alis sahabati ajma'in al-ibili al-ibilli bi tashdidil lam kinan al-ibilli sun yi ma lamun shadda qala abu amr abu amr yace malami ne na qira'at kuma malami ne na lugha kamar yadda kisa'i shi ma malami ne na qira'at malami ne kuma na lugha wa huwa ismun lis-sahab wato girgije ana kiran shi al-ibilli alladhi yuhmalu yahmilu al-ma girgijin da ya dauke da ruwa kina sai zaman to kamar wannan qira'a shadha yusta'nasu biha ana wato samun natsuwa da ita wajen fassarawar abinda ake nufi kenan girgije an gane ko ko an kamanta raƙumma da girgije a waccan qira'a ta jamhur da yake qira'a ce shadha in an yi malamun shadda an kace al-ibilli malam ya ce to wallahu alam Allah shine mafi sani wannan shine abin da malam ya kawo dalilin da yasa an kada su ko kuma abin da zamu iya cewa da an ka Allah yana batun abubuwan da ya halitta ne kenan abin da ya hada su shine duk Allah ya halicce su kuma duk abubuwa ne masu ban mamaki don ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat dukkan waɗannan abubuwa halitta ne na Allah kenan ta fuska halitta da ban mamaki wannan abin yana iya wato ya hada su ina fatan an fahimci wannan to sannan kuma daga cikin abubuwan da ya kamata wato mu fahimta da an ka ce afala yanzuru na su kalla ilal ibil zuwa ga rakumi kaifa khuliqat yadda an halice su to ai babu suna an ka irin wannan halitta na fata an fahimci to me ake nufi da wannan tunda Allah ya ce ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidal mudillina adwa akwai qira'a ma ashhadnahum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kunta muttakhidhal mudillina aduda ina fata an fahimci ni to ala ayyati hal nan malamai suna cewa annazar wasu suka ce abinda ake nufi su kalla kallo na wa'azi da zuciyarsu to amma idan muka diba hakikatan a wancan lokaci ne za a iya fassarawa wannan kallo yana iya ɗaukar su kalla kalla a zuciya na basira kuma ma yanzu ma ana iya cewa su kalla da idon su kallo na wa'azi da kuma basira saboda yanzu Allah ya ba dan adam a sararin samaniya yana da na'urar da za ta iya hankalto mai abubuwa masu yawa sannan ita kanta mahaifar raƙumi da sauransu akwai na'urar da suna iya ganin abin da ke ciki an gane ko ita kanta ƙasa yanzu akwai abubuwan da suna iya ganin abin da ke karkashin ƙasa yanzu ta fuskar drone drone manya-manyan jirage da kuma ma satellite wato tauraron dan adam shiga abin da ke cikin karkashin ƙasa da wannan ma turawa suke leƙen asiri kuma suke gano inda akwai arziki a cikin karkashin ƙasa to da haka yanzu ba wai ya takaita bane kallo na basira a hatta da kallo na ido ma zai iya shiga ciki sai a hada abubuwa guda biyu ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi iko ina fatan ana fahimta ta wannan shi ne abinda ya kamata wato mu ƙara sannan kuma sai Allah ya fara afala yanzu na ilil ibili kaifa khuliqat raqumi wa ila samai kaifa rufi'at sannan an kaji zuwa ga sama wa ila jibali sannan duwatsu wa ila ardi kaifa sutihat malamai suke cewa wani lokaci qur'ani na iya kudo dinnan abuwa wani lokacin kuma sai shi bi su bisa ga tsarin daga sama zuwa ƙasa ko kuma daga ƙasa zuwa ga sama uslubut taraqqi da uslubut tadalli ya an ce uslubut taraqqi abinda za a tashi daga ƙasa ayi sama uslubut tadalli abinda za a fara daga sama ayi ƙasa wannan yana da misalai da dama a cikin alqur'ani ta fuskar daraja ko ta fuskar daukaka irin ta zahiri wanda ake gani ba sai ta daraja ba yanzu misali idan muka duba a cikin suratul hajj Allah yake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun min nas wa kathirun haqq alayhi al-azab malamai suke cewa nan sai Allah ya uslubu at-tadalli wato abinda ya kai daukaka sai a yi kasa ba dole ba sai daukaka kuma ta daraja ma tunda akwai sabani tsakanin sama da kasa wanne ne fi daraja akwai maganganu na malamai amma dai abinda dai ake son a ce da yace alamtar annallaha yasjudu man fis samawati kaga wanda ke sama wa man fil ardi kasa kaga ya kare da kishiyoyin juna guda biyu kuma sama tana sama kasa tana kasa sannan kuma yake cewa washamsu wal qamaru da rana da wata kaga nan ma ana ganin rana tana saman wata ta fuskar sararin samaniya wannan na farko kenan na biyu kuma hasken rana ya fi hasken wata an gane ko sai ya ce wa shamsu wal qamar wan nujumu sai tauraru su kuma tauraru ana ganin suna ƙasa ba su kai wata ba ko ko ta ko ta fuskar sararin samaniya ko ko ta fuskar haske wan nujumu wal jibalu sai ce wal nujumu sai ce wal jibalu kaga yanzu an yi ƙasa kenan saboda duwatsu suna ƙasan taurari wan nujumu wal jibalu sai ce wash shajaru da da icce saboda icce asali karkashin dutse yake ko kuma sai ya samo asali ne daga dutse ko da ya fito saman karkashin dutse dai yake iya tasowa ma'ana dai bai icce a al'ada bai kai dutse tsawo ba wani nujum wal jibalu sai ce wa shajaru sannan ce wadda wa sannan dabba dabba bata kai icce tsawo ba an gane ko wa kathiru minan nas sanne zo da yawa daga cikin mutane an gane ko kaga mutane suku buskai itace tsawo ba an gane ko galibi kenan tunda yace yana sabo ta rayuwa dan adam ya fi shi tsawo an gane ko ko kuma su itacen dan adam ya fi su tsawo amma dai galibi itace sun fi dan adam tsawo amma da yace wa kathiru minan nas kenan da yawan mutane suna ma Allah sujada wa kathirun haqqa alaihi al'azab kuma da yawa ba sa yi ma Allah sujada sai fara da mu'minnai masu yi ma Allah sujada su ne masu imani masu daraja sannan yazo zuwa ga kafirai waɗanda ba sa yi ma Allah sujada in ba ta dole ba don ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asar ta dole kenan ita wannan suna yin ta in sun shiga cikin halin musiba ko ko ilwasu ko kuma wato cikin waɗansu halaye suna yin sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da malamai suka yi bayani to kenan kaga wannan ya nemi uslubi ne wato na abin da suke kira at-tadalli kenan ya fara da na sama sannan yayyo wato na ƙasa kenan to irin wannan uslubi cikin alkur'ani lokacin ana kawo shi don saboda kuma ɗalibin ilimi ya riki idan muka duba ma har yanzu irin wannan uslubi da suke kira uslub za ka diba in ka diba cikin suratul zariyat malamai sun yi bayanin ana iya samun wato irin wannan uslubi idan muka duba inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum duk da yake cikin suratul ma'ariyat haqqun ma'lum cikin zariyat babu ma'lum yace to wa fil ardi ayatul lil muqin kaga sai fara da kasa kasa ita ce kasa wa fi anfusikum kawunan ku kaga an yi sama afala tusirun sai ce wa fi sama'i rizqukum sannan kuma sama kaga nan sai fara na kasa sannan kuma yi sama malamai suke cewa wato akwai usulubi wato daban-daban sannan fa wa rabbis sama sannan kai zuwa ga ubangiji domin babu wani abu saman Allah subhanahu ta'ala kamar yadda malamai suka yi bayani la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majaza to wannan dai wasu fa'idodi ne da suke bijirowa wani lokacin ana kawo su saboda wato mutum ya fahimci inda an ka sama gaba wallahu ta'ala a'lam mas'alar da zamu tashi a kanta sai wato suratul fajr kenan sabo sura wanda mai tahqiqin littafi a aslatul qur'an al-majid sheikh mustafa al-adawi ya kawo nan batu inda an kasa suratul fajr nan ba ta biyu yace lam yakhtalif fi tasmiyati hadhihi sura suratul fajr ba a samu sabani ba wajen sanya ma wannan sura suratul fajr بدون الواو باتان الواو با في المصاحف اتكين واتو القرآن كنن والتفاسير دكما تفسيري وكتب السنة دكما لتفن سنة كنن باتان الواو تزوب والفجر وهي مكية باتفاق كنن مكية تاسب كني أمكة اتفاق معلمي يكا ألف هاء كنن انتهى مغانا تاكاري من التحرير والتنوير دك تفسيري نا التحرير والتنوير to mas'alar da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta 1192 malam yace fa in kila idan an ka ce kaifa nakara layali ya akai Allah ya kawo al-layali darrai na kira babu alif walla an gane ko al-layali al-ashr kwanaki darrai guda goma duna sa'iri ma aqsama bihi amma sauran abin da ya rantsuwa da shi sai ka mishi alif walla nan ana batun balagatu tankiri wa ta'rif kenan wa halla arrafaha bilamil ahadi yasa me yasa su al-layali bai ka musu alif walla mu ba lamul ahadi wahiyar layali ma'aluma kuma kwanaki ne ko darrai ne waɗanda an san su ma'ahuda sanannu ne an saba da su fa inna ha layali ashir zilhijja kenan layali na kwana goma na zilhijja ake nufi fi qaulil jamhur a cikin magana ta jamhur na an ce layali kuma ana nufin tare da kwanakin su wato abin nan domin an yi sabani shin goma ramadan su suka fi daraja ko goma na zilhijja wajen hada hadisin sai malamai suka ce to darrai na goma na ramadan na karshe sun fi daraja amma kuma yini wato na zilhijja sun fi wato kima shi ne abin da dai waɗansu malamai sun kafi rinjaye suwa da cewa a fitar da goma zilhijja sun fi daraja ko goma na ramadan waɗansu tafi goma na ramadan sun fi kai tsaye wasu sun tafi cewa goma na zilhijja sun fi wasu ka ce a'a in an hankalta ma darrai domin akwai lailatul qadri to kenan darrai na ramadan sun fi an hankalta ma rana to ranakun zilhijja sun fi domin a cikin wannan yini ake samun ranar arafa kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam to malam yace to kulna abinda za mu ce amsa li'annaha domin su waɗannan darrai makhsusatan an kebance su min baini jinsin layali daga sauran jinsin darrai al'ashir guda goma bi fadilatin da wata falala laysa li ghairiha waɗanda waɗannan darrai ba su da falam yajma bainahuma Allah bai hada ba wa baina ghairiha da wani abin da ya rantsuwa da shi kenan cikin wannan sura bilamil jinsi da lamun ta jinsi wa inna ma lam tu'arraf bi lamil ahadi kuma abin da yasa bai samu su lamul ahadi ba domin lamul jinsi tana nuna jinsin abu lamul ahadi kuma tana nuna abin da an san shi to ita lamul jinsi jami'i take nunawa in nace al insan yana yawa mutum daya mutum wanda nake nufi kenan ahadi in nace al insan ina nufin mutane gaba ɗaya lamul jinsi ne ina nufin jinsul insan yana da kyau mu fahimci wannan yace to wa inna ma lam tu'arraf bi lamil ahadi abin da yasa ba a musu ta'rifi ba da lamul ahad li'anna tankira domin kawo abu na kira bai da alif wallam adallu shi yafi nunawa daga dalili ne dalla ala shay'i ala tafkhim ya fi nuna kambamawa wa ta'zimi da girmamawa bi dalilin qawlihi ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid abin bautakku abu guda ne daya bai ce ilahul wahid ba sai ce ilahun wahid kaga nan ba a cewa Allah subhanahu wataala nakira ne ba a san shi ba amma da ya kashi an nakira litta'zim dan girmamawa shi yasa mutum zai iya karatun balagatu ta'rif wa tankir da kuma ma'ani ta'rif wa tankir suratul baqara aya ta 163 wa nadhiruhu tamkar irin wannan qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala la uqsimu bi hadha balad ina rantsuwa da wannan gari aya ta farko cikin suratul balad fa arrafahu sai ya kawo shi ma'rifa sun makala sannan ya ce wa walidin wa ma walidin kaga bai ce wal walidi ba duk da yake sun ce wawul kasami ce wawun ce ta rantsuwa wasu sun ce a wawul atfi ce domin an yi rantsuwa kenan atafi na aka yi duk dai magana zaka iske dai ta koma abu guda to wa walidin bai ce wal walidi ba fa nakarahu sai ya kawo shi na kira babu alif walla wal muradu bihi abinda ake nufi da shi adam annabi adam domin shine walid na farko wa ibrahim da annabi ibrahim shine uba ga annabawa au Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ajma'ina gaba ɗaya ko kuma annabi nuh an gane ko yana iya shiga cikin da yake muka kawo shi domin bayan halakar da mutane Allah ya ce waje Allah zurriyatahu humul baqi li'anna al-ahsana malai yace domin abin da yafi kyautata an takuna lamatu su waɗannan lamun kulluha mutajanisa su zamanto wato duka ɗaya ne ina fata an fahimce ni su zamanto duka ɗaya ne shi yasa kenan lamun kin ba za a bambanta ba a ce wannan lamul jinsiya ce wannan lamul ahadiyya ce sai da dauke su duka lamul jinsi ko kuma a ce dukan su lamul ahadi ne malam yace to liyakuna al-kalam dan magana ta kasance ab'adu ita an mafi nisa anil alghaz daga kacici kacici al-alghaz jam'i ne na lughus ko ko al-ahaji jam'i ne na uhjiya ana nufin kacici kacici magana wadda take tambaya mai rikitarwa wat ta'miya kuma a nisanta daga at-ta'miya rikitar da bayani daga wato al'amani makamta wahiya fil baƙi lil jinsi kenan ita alif wal lam cikin sauran lil jinsi ta jinsi ta an gane ko ko kuma wa walidin wa ma walada dukkan ma mai wanda ya haihu da wanda ya haifa ai wannan haihuwar tana nuna hikima ta Allah da ya sanya wannan sai da mutum duka ya shafi wato kowa da kowa waɗansu malamai sun ɗauke shi akan wannan wannan shi ne abin da malami yake son ya ce yake cewa to kenan nan sai a ɗauke shi wato an ta kuna lamatu kullu ha mutajalisa nan mutajalisa ba yana nufin duka lamul jinsi ba kenan yana yin ta zaman to bisa ga tsari daya jinsi daya in mun ce ahadiyya ahadiyya to wanda shi dai ne yace ana iya doka an ta kuna lamatu kenan dukkan lamun kin domin da yace wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layli idha yasr duka sai a dauke su kenan wato lamun ce ta jinsi daya kan mu bambanta mu ce saura lamul ahadi ce ko lamul jinsi ne shine abinda wato malam yake son ya ci mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1193 malam yace fa in qila idan an kace kaifa zamma Allah ta'ala ya akai Allah subhanahu ta'ala ya zargi al-insana dan adam ala qawlihi inda yake rabbi akraman ubangiji na ya girmama ni fa yaqulu rabbi akraman kinan ma annahu sadiqun tare da cewa shi dan adam yayi gaskiya fi ma kala game da abin da yace li anna Allah ta'ala akramahu domin Allah ya girmama da dan adam bi dalili qawlihi ta'ala domin saboda Allah ne yace fa akramahu Allah ya girmama shi wa na'amahu kuma yayi masa ni'ima kuma yace wala qad karramna bani adam mun mutunta yan adam suratul fajr aya ta 15 kaifa to ta yaya wa anna hadha wannan tahadduthun bin ni'mati kuma mutun yayi bayani ne bin ni'ima da ni'ima wadda Allah ya umarce shi wa huwa ma'murun bihi kuma an umarce shi da wannan ya gode ma ni'ima Allah ayoyi da dama suna nuna a gode ma Allah subhanahu wataala wa shukuruli wa la takfurun amma bi ni'mati rabbika fahaddith to kuma sai a zarge shi da cewa wanda ya faɗi wannan magana malam yace kulna za mu ce almuradu bihi abinda ake nufi da shi an ya kula zalika dan adam ya faɗi wannan muftakhiran yana mai alfahari ba dan tuna ni'imar Allah ba ala ghairihi awalinsa wa mutatawilan yana mai wato jiji da kai bihi da wannan ni'ima alaihi wato akan ubangijinsa kenan wa mu'taqidan yasa i'tiqadi yana kudratawa istihqaqa zalika cewa kamar ya cancanci wannan ne ala rabbihi akan ubangijin sa ma'ana gun ubangijin sa kamar shi wani bambanci ne gare shi da sauran mutane ma Allah ya mishi wannan kamar dole da ma sai Allah ya masa haka kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi yadda karuna da an kace ya tuna ni'imar Allah akan sa sai ce ai inna ma utituhu ala ilmin indi ai an bani ne akan wani ilimi ni na bambanta da sauran mutane ne koko dama na san Allah sai ya fifita ni akan mutane kamar yadda wani ke ganin arzikin da ya samu saboda ya san waɗansu ne ko abin da ya kamata ko shi na da alaka ne ko shi ya fito daga yanki kaza ko kabila kaza ko yana jin yarurruka daban-daban ko ko da wayansa da dubara sadai ko waɗansu abubuwa suratul qasas aya ta 78 nan ne karu ne faɗi wannan wa mustadillan bihi sai wani mutum dan adam ya kafa hujja da irin wannan ni'ima da Allah ya masa ala uluwi manzilatihi akan nuna cewa yana da daukaka uluwi daukakan manzilatihi matsayinsa fi daril akhirah a ranar lahira kenan yadda ma duniya ya fi kowa a lahira ma haka ne ko da bai yi imani bai aiki na gari ba wannan ko ba haka bane wa kullu zalika manhiyun anhu duk irin wannan an hana shi amma malam yace wa amma idza qalahu idan dan adam ya faɗi wannan ala wajhu shukri akan ta fuskar gode ma Allah wa tahadduthu wa tahadduthi bi ni'mati Allah dan ya ya faɗi ni'imar Allah falaysa bi mazmumin nan ba abin zargi bane wala manhiyun anhu kuma ba hana wannan ba tunda Allah ya ce ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kuma hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ko cikin aikin Allah ya maka ni'ima ana son abu wannan ni'ima Allah yana son idan an'ama ala abdin an yara athar ni'matihi alaihi ya gani a tasirin wannan ni'ima Allah ya baka dukiya kidan kana iya kasa sutura mai kyau gurgudu ba dan alfahari ba kana iya kaci abinci mai kyau kana iya ka yalwata ma iyalinka ba tare da kayi albozaranci ba wannan duka abu ne wanda a aikace shi ma ana son a gani kuma a magana ma ana son a ga wannan to yan uwa musulmi ga dukkan alamu wannan yake nuna muna lokacin mu ya karatu sai mu yi dakata mu dasa aya kamar yadda ake cewa nan za mu karkare insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته